من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبسا قدر الله mun kammala karatun littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma kamar da muka yi wa kan malakawari kuma Allah ya lamunce muka ce za mu karanta littafin Minhajul Muslim littafi ne wadda mawallafinsa a Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ko da ke ban sani ba ko ya rasu ko bai rasu ba mutumin Madina ne ya rasu ko yawa dama ya tsufa sosai dattijo ne sosai mai shekaru a sanda muka san shi tun kwanan na haka ba ga an ce ya risma Allah masa rahama yana ɗaya daga cikin masu karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai baka mamaki game da shi shine gurgu ne turo shi ake gakin guragu tura shi ake gakin guragu wanda wannan ɗaya daga cikin abin da mutanen duniya suka bambanta da mu yan Afirka kenan yanzu aka yafa mutum ɗa mai naƙasu a halitta ko gurguntaka ko makanta kawai sai ba shi sanda ya fara bara kaga ya kashe shi kuma ya kashe ma ɗan jagoransa haka muke rayuwarmu za ka iya riƙe ɗanka da komai amma daga ɗan zo da wani matsala ko na gurguɗin ko kuma baya gani shi kenan sai ya zama kuma yana bara kuma ya ɗauki wani a hana shi zuwa makaranta yana goyonsa ya kai shi bara a gwanin makarin bala'i ba ce har ga shi yau ana yau ne ma ranar na kasassu ta duniya kasan su turawa ba su da hankali su kullum a bigi suke rayuwarsu amma wani lokacin su tane su shine wajen a faɗakar da mutane ka fahimci cewa na ƙasar ba kasawa ba ce bai kamata dan mutum kawai ya zama gurgu ba kuma sai fara bara na fata an gane ya kamata a ba san bayar da Allah ya bashi wala Allah yana da wata baiwa da hazaƙa da bai ba masu ƙarfin da sauransu ba ko a nan garin akwai ƙwararren kafinta ne ko gurgu ƙwararren kafinta na mamaki na in taro da ƙwareshin ko gurgu ne samu haka in ana ba su abin nan ƙwarin gwiwa sai ga sun yi abin da wasu masu idan ma ko ƙafa ba su yi shi ba da yawa daga cikin malaman musulunci akwai makafi ne tun asalin su makafi ne wani bai taɓa magani ba wani kuma tun yana ƙarami yaro ƙarami ya zama makai sa makanta amma ya aka karantar da shi addini har kuma ya zo taimaki ma duniya ya karantar da ita gaba ba ma garin su amma haka mu nan Afirka sai ba mutum a ce fara bara shi ke. Kaga wannan na ƙasa ce kuma ci baya ne. Saboda bara a musulunci ai baya maraba da ita. Ina fata an gane. To dai wannan malami Allah ubangiji ya kai masa ya masa rahama. Babban malami ne kuma za mu karanta mu ji irin abin da ya rubuta a cikin littafinsa. Ina fata an gane. Kuma a Madina raye? Eh. Eh. haka ne to ai dan a faɗakar da mutane ne dan ka samu na ƙasa ai ba wani kashi bane ai mutum akwai abin da zaka iya da karfin ka kaga san da ake da sauran mutunci a ƙasar ai akwai gurin ma'aikata mai kula da makafi da guragu kuma da muna yara suna yin abubuwa ana saidawa mutane suna fa kwandina suna dinki suna kaza da zagarin ma'aikata su ga tana har na wajen fire service amma yanzu ta mutu ba komai a ciki Allah sauyi ita wannan dai shine to shi sun littafin kenan min hajjul muslim na fata an gane za mu kanta kuma mukaddimarsa don mu ji meye a littafin kun me yasa ya yi littafin sannan wani irin tsari ya gurin yin littafin a ga shikenan ba sai mun dogon magana ba ko insha Allah muna fatan Allah ya taimake mu gurin fadar abin da yake daidai kuma ya amfanar da mu daga abin da za mu fada Allah kuma bi kwalan mu kimsa mana hikima da ilimi na fahimtar addinin sa Allah ubangiji ya ganar da mu gaskiya a ga bisa kaddarar ubangiji kace min hatsin kamar hanyar rayuwa ta musulmi duk wani abu da shafi rayuwar ka gaba daya daga aqidar ka ibadar ka mu'amalar ka akhlaq ɗinka to an tsara shi a cikin min hat ko tsarin da ya kamata musulmi ya tafi akai min hadul muslim hanyar rayuwar musulmi in ya kamata ya bi rayu a addinin sa gabaki ɗaya aka ce min hat shine ba kamata tariq bane ba kamar hanya da zaka ba haka bane hanya take tafiya hanya ta addini hanya tsarin rayuwa kamar ka ce kundin tsarin rayuwar musulmi kuma bisa musulunci a gane qur'ani hadisi duk wani motsin da zaka wanda muka sha faɗa kullum duk motsin da zaka maɗanka na musulmi baligi to manzon Allah ya faɗi ya zaka yi motsin zaka sai ka je ka koya sai ka yi sai ka yi ibada sai ka samu lada wannan shine fatan da ake ciki to littafi ne wanda yake ya kunshi abubuwa da yawa a ciki muna fatan Allah ya sa albarka cikin katin da za mu da shi haka gashi na kwana a tashi kuma an zo an gama wanta za a shiga wani sun ba da shawara daga cikin ma ƴan uwa suka ce ya kamata ana faɗan kwanan wata na duk karatu ko dama ma faɗa amma ni Allah ya sani ba ina kafin saboda midiya bane gaskiya ke sa ban ɗauka cewa he kowa ya karatu ni kawai saboda mu muna karatu tare da ƴan uwana muna karatun mu shike ba sai kowa san yaushe aka yi ba a ina ake a ni wannan shine manufa dan sa bana faɗan kwanan wata ban su ba ruwa da shi to amma suka ce yana da kyau ana faɗar kwanan wata ko to ba laifi bane ai yau to kaga shikenan yau muna nawa ga watan musulunci aga sha biyu ga wannan wata jimada sani Allah saka da alkhairi to yau shi ne zama fara wani kasaran talata kenan yayi kuma dare da wata biyu da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ɗari da ashirin da biyar ko to wannan shi ne Allah mana jagoranci a ciki yace muqaddimatu sabaqatul ula muqaddima da aka yi ta bugun littafin na farko ma'ana littafin an buga shi sau biyu da aka yi mishi aka yada shi a duniya sai karɓo da littafin yayi akwai buƙatar kuma ƙara buga shi to ya da haka sai malam a muqaddimar farko ne wancan bugun da yi wanda ba wannan da yake hannu ba to ga abin da yi muqaddima akai ina fata an gane yake yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai yace wa ko wa ilahil awwalin wal akhirin Ubangiji abin bauta na mutanen farko, kuma shi ne dai Allah abin bauta na mutanen ƙarshe, ba na shi cancanta a bautawa a farkon duniya da kuma ƙarshenta. Duk wanda yake so da bauta, to dole zan tuna bin Allah ya bauta ma Allah yadda Allah ya tsara. Ya ce, Wasalatullahi, wasalamuhu, wa rahamatuhu, wa barakatuhu, ala safasa farƙi. Ya ce, tsira da amincin Allah, da albarkocin Allah, da rahama ta Ubangiji tabbata akan zaɓaɓɓen halittunsa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen dukkan halittun Allah wa khatimi anbiya'ihi kuma shine cikamakin annabawansa ma'ana Annabi Muhammad sallallahu shine annabi na ƙarshe da aka turo a duniya gabaki ɗaya yace wa sayyid ko ina ne wa rusulihi kuma shine cikamakin manzannin Allah malamai suka ce akwai mutu tsakanin annabi da kuma ar-rasul suka ce idan aka ce ar-rasul dukkan rasul to annabiyu duk wani manzo to annabi in kuma aka ce annabiyu kadai to wani annabi ne ko ba rasul bane suka ce bambancin shine in aka ce annabi in ji malamai suka ce shine wanda Allah ya turo masa sako na shari'arsa amma ko ba umarce shi ya faɗa wa kowa ba shi din ya bauta wa Allah tsarin da Allah ya kimsa masa shine yake zama annabi rasulu kuma shine an turo masa sakon musulunci kuma an bashi umarnin ya karantar da waɗansu ba shi ba na fata an gane kaga kamar da shi manzo Allah ya samu duka guda biyu an turo shi zama annabi ko sannan kuma ga turo shi sako duk duniya ya karantar da su sakon Allah kuma yayi sallallahu alaihi wasallam yace wa alihi asayiduna shine shugabanmu muhammadun annabi muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa alihi tahirina tsira da abincin nan na Allah da rahama da albarka bayan ya tabbata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma da iyalansa su wane ne iyalai tsakace daga matansa su ne farko ko tukunna ƴaƴa tukunna dangi da sauransu sai su tafi a cikin wannan ya tabbata akan ƴarka kai iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya tabbata a aya karara Allah ya faɗa cewa ya tsarkake su matan manzan Allah. Ko, inna ma bi dallahu mai yuri ba an kuri sa ahalbati wa ɗahira kun ta ɗahira sun azab kenan. Kaga ya tabbata su masu tsarki ne. Allah ƙara musu tsarki. Ya ce wa sahabatihi tsira da amincin Allah nan ya tabbata kan sahabban manzan Allah. ajma'ina gabaki ɗayan su wa rahmatullahi rahamar Allah wa magfiratuhu da kuma gafararsa littabi'ina da kuma tabi'ai su waye tabi'i shine wanda ya ga sahabi a matsayin na musulmi shi bai ga manzon Allah ba amma ya rayu da sahabbai ya yi karatu a cikin su sun karantar da shi ya zauna a cikin su take to tabi'i to su ma rahamar Allah da gafar tabbata gare su ku lura a nan gurin kaga da yake ahlus sunna ne kowa ya aka ba ta sa sahabi addu'ar da aka bar ta musamman ce daban da kuma ta tabi'i kaga da shi tabi'i rahamar Allah da gafarar ina fata an gane kamar da zaka yanto in ba sahabi ba duk wani malami a duniya abin da yake daidai a sunan da ce rahimahullah kar ka ce radiyallahu anhu in ba sahabi bane haka suka tafi aka wadansu daga cikin malamai yace wa tabi'ihim da kuma wanda suka biyo bayan su tabi'an duk wanda ya zo bayan tabi'i kuma ya bi irin tsarin tabi'ai da karantarwarsu saboda su ne almajiran sahabbai su tabi'ai to su ma wannan rahama da gafara ya tabbata a gare su bi ihsanin amma ko wanda ya bi su bisa kyautatawa shine ya nemi ilimin addini kuma ya bi irin tsarin su abun fassara aya ko hadisi to a gurin su ya nakalto a gurin su yake tafiya yana da magabata a cikin kowane abu yake na addini ba da kai ke yi ba kuma magabatan nan ba kowane magabaci ba ya dangana zuwa ga su tabi'ai tukunna sahabbai har akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ila yaumiddin wannan addu'a da aka yi ta ci gaba da wanzuwa ga wanda ya bi bayan tabi'ai bisa kyautatawa har ran tashin kiyama Allah ta samu a ci yace wa ba to bayan haka zai faɗa maka dalilin da yasa rubuta littafin ka yace qarisa alani ba'dul ikwa as-salihina eh ya ce lalle waɗansu daga cikin ‘yan uwa salihai mutanen kirki su suka nemi suka roƙe ni suka buƙaci in musu wani littafin kenan ya ce a ina suka tauke ni ce min mu je wujida a garin wujida sunan wani gari ne bibiladil magaribiya a can yankin magari in suka ce maka magarib su larabawan ƙasar saudiya ko da sauransu suna nufin algeria morocco tunisia wannan yankin suka ce magani na mata an gane to a nan sai sun suka tambaye ni in musu littafi kamar da shakke kawa anan ko yace a yaushe suka tambaye shi yace ayyamu ziyarati tilkal diyarul islamiyya a lokacin da kai ziyara a wannan garin na musulmai na musulmai mana ya kai wa garin ziyara ta da'awa saboda hukumar saudiya su suna sahalewa malaman addini cewa duk wani bayan waɗansu lokuta za a ta fitar da waɗansu malamai su je guri kaza su yi da'awa don su yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fitar da malamai da ɗalibansu a ba su kuɗaɗe isassu don su kai da'awa wani guri kaza wanda wannan shine babban aikin da Saudiya suke a duk duniya kuma alhamdulillah kusan duk duniya ba inda ba shiga da sunnar manzon Allah ba kuma a cikin ruwan sanyi ba faɗa ba yaƙi ba ta mutunci karantarwa kawai ake kai za a tura malamai a je daura a je kaza a je kaza da sauransu yace mun kai ziyara a wannan yanki nasu sai suka ko ina ne eh yace sa'alani suka tambaye ni bi munasabati da'awati li ikiwani ko eh li ikiwani la ah da'awati li ikiwani ila kitabi wa sunna yace sun tambaye ni ne ko sun roke ni musu tafi saboda me na je garin na musu da'awa akan azo abu qur'ani da hadisi wanda shine asalin aikin malami na sunna duk inda yake karantarwa shine azo abu Allah da manzansa ba shi abi shi ba ba kuma ba kungiyarsa ba a azo abu Allah abu manzansa qur'ani hadisi a bisa tsarin da sahabbai suka fassara qur'ani ko hadisi a bisa tsarin tabi'ai suka ga aka karantar su a gurin sahabbai wannan shine babban aikin malami in dai malamin Allah ba yana kira shi a bi shi ba ko a kamba ma shi ko ba ya sadaka ba a'a kawai shi a zo abu qur'ani da hadisi to ya ji musu wannan da'awa akan abu qur'ani da hadisi wata masuki bihima yace kuma ai riko da ma'ana ka karanta su ka san ilimin qur'ani ka san ilimin hadisi kuma kai riko da abin da yake ciki na umarni ka aikata na hali kuma ka hannu shine at-tamassu na ba ta an gane in kai karatu kadai baka yi aiki ba ba ga baka rike abin da karanta ba ke sa mallan kwatanta masu irin wannan kamar da jaki ya daura ban littafi a kansa dan bai san abin da yake kan shi ba amma ka karanta kuma kana aiki da shi ka rike shi gangam duk abin da zaka yi akwai hujja a Qur'ani akwai hujja a hadisi to wannan shine kai riko da Qur'ani da hadisi yace li annahuma saboda Qur'ani da hadisin nan sabilu najatil muslimi shine hanyar tsiran musulmi gaba gida duk mai son ya tsira a duniya da lahira to ya riko da Qur'ani da hadisi kuma haka manzon Allah ma ya faɗa sallallahu sallama yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada na bar muku zai da su ce zan mu da su in bar muku dan su abubuwa in kun yi riko da su bayan ni bana nan to har abada ba za ku bata ba shine kitabullahi wa sunnati qur'ani littafin Allah da kuma sunna ta hadisan manzon Allah kenan duk mai sanya rabauta a duniya ya zauna lafiya ba shi da bakin ciki baya jin tsoro baya fargaba to sai ya riko da Qur'ani da hadisi in ba su ka rike ba duk ilimin da kai rudewa za ka yi ba ci babu ilimi ba amma da sai ka cikin rudani ne kawai za ka zama ka shiga cikin masifa ne amma wanda ya kan Qur'ani hadisi duk abin da zai ya faru a duniya za ka shi a yatsa domin dama akwai irin sa manzon Allah ya isharar faruwarsa kuma ya faɗi in ya faru ga maganin sa to me abin tsoro kuma shi yasa duk mai ilimin addini musamman hadisi za ka samu shi a cikin wayewa yake kuma a cikin nutsuwa yake ba abin da yake ba shi tsoro a duniya ba abin da yake daga masa hankali domin duk abin da za a yi an yi wanda ya fi shi a baya manzon Allah ya faɗa kuma ya faɗi maganin abin kuma ya faɗi yaya za a in ya zo sai bai abin tsoro a ciki har ka zama kana tsoro kamar na lokacin corona ko ana tsoron jinya an ce kuma duk ba maganin ta to kuma ya za a yi kenan sai ka maka tamfu ka ta ma da shi a hanci da ka dake sa leda a hannun kana yawo da ita to kaga wannan ba shi bane musulunci ke eh eh to kaga yace saboda din shi ne sune hanyar tsira ga musulmi gaba kida wa mazdarul quwwa kuma sune babban tushe ginshiki da samun karfi a dunkulewar musulmi in ana buƙatar al'umma su dunkule a gu daya su zama murya daya ta faɗa kowa yadda to sai sun yi rubuta Qur'ani da hadisi kai ka bar naka da kake kome ma ni ma na barna da nake kai duka mu zo mu haɗa kan Qur'ani hadisi to in muka yi haka to zai zama an yi haɗin kai amma in ba ta kai ba har abada ba za ta an haɗa kai ba saboda idan ka ce misali ni ina sunna sai za ka yi bid'a to an kira mu haɗu duk motsin da kai ka saba mun ne ni kuma duk motsin da nayi na saba maka ne kaga babu zaman lafiya ai amma kowa ya barna shi sai mu zo mu rike me Allah ya ce me manzon Allah ya faɗa shi yasa manzo ubangiji yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ku masu imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a sannan ku yi wa jagororinku shugabanninku da'a yace fa in tanaza'atun fi shay'in in kuka yi jayayya akan wani abu yazo ya faru tsakanin ku mabiya da malamanku ko da shugabanninku to ya za ku yi yace farudduhu ila Allah ku mai da al'amarin zuwa ga Allah ya za ta mai da al'amarin zuwa ga Allah shi da adurul qur'ani in wani abu ya faru ko kun ce eh shugaba ya ce a'a to ba musu za a yi ba tattara qur'ani me yace sai karanta qur'ani shi kenan ayi bayani sai koya ga musu saboda kowa ya yi imanin qur'ani maganar Allah ce ba ne wani inkari akan haka inda musulmin kirki sannan kuma in ba ku samu bayanin filla filla ba qur'ani yace wa ila rasuli fardu ila Allah wa rasuli ku mayar ga Allah ga manzansa mana ku duba Qur'ani ko hadisan manzan Allah saboda abu da dama ba za ka samu bayanin sa filla filla ba Qur'ani sai ka da cin hadisi wanda muka sha buga misali ko mun ka tafsir tafi da muke karanta ya kare kwanan nan bayani game da sunnar manzo tana bayyana Qur'ani din muka ce ubangiji yayi magana akan idan mutum yayi sata a yanke masa hannu as-sariqu was-sariqatu ko ba Allah ya magana kan su ba fa kadu aydiyahuma zambi maka sabana kalam min Allah to hannu yaya wani hannu na dama ko na hagu kuma sannan da dai ila haka duk ba ta magana Qur'ani ba to saka da sunnar manzon Allah sai ta maka bayanin an yi kiran sallah ranar juma'a to ya ne kiran sallah babu a Qur'ani amma Qur'ani kuma ce in an yi kiran sallah hakenan za a yi kiran sallah za a yi sallah to ya ne lafazin kiran sallah babu Qur'ani sai ka dawo hadisi na fata an gane to haka daga tabbin abubuwa da yawa wanda sai ka dawo hadisan manzon Allah sai a ƙara ma bayani akan su sai ka fahimci su ka zauna lafiya to sai Allah ya ce idan kuka yi jayayya da ku da malaman ku ko shugabannin ku to kowa ya bar ra'ayinsa a komar ga lamarin zuwa ga Allah shi da zuwa Qur'ani amma yadda lamar zuwa ga manzon Allah shine hadisan manzon Allah to daga nan haga babu zaya ta kare to wannan shine kadai hanyar haɗin kan musulmi kowa ya bar kowa ya to ai su waɗannan zindiƙai ne kamar ta da su su ai zindiƙai ne mutumin da ya ce ba san hadisi ya ba san annabi kai tsaye ce kawai Allah shirye da su mu kuma tare imanin eh to haga yake cewa su ne kadai wanda kuke riko da su zai ba ku me mazarul uwa asalin a samu ƙarfi da haɗin kai a musulunci to sai an yi riko da Qur'ani da hadisi in ba za a yi riko da su ba to maganar kuma a dunkule a buɗe ba zai yi ba sai zanto wanda zai samu fawa zai yi galba shine wanda ya riko da Qur'ani da hadisi ko shi kadai ne dan duk wanda ya rike Qur'ani da hadisi ba a cin galba a kansa illa ya ga ka harbe shi ya mutu ko da ko bai mutu ba sai ya ce ya mutu kana harbe shi kafin shi ka samu irin sa masu akidan sun fara dubu sun fito to ya zaka da su in kiwa sama dan ka zama yana bin Qur'ani hadisi yasa shi ba a faɗa da su a zauna lafiya yasa dirin tsika rike Qur'ani da hadisi ke da muke ta faɗa kullum ko ka saba al'ada a komanka amma sai kai da gaske fa ba bane da sauki fa Allah ba mu yi koyi yace wal khairi lahum fi kulli zamanin wa makanin kuma qur'ani da hadisin nan riko da su shine asalin samun alkhairi ga mutane a duniya da lahira a dukkan zamani a dukkan guri in aka ce alkhairi a larabci suka ce me ake nufi kaga da qur'ani abin da zama dan alkhairi shine ana nufin kuɗi sai ba ba yi bane ina alkhairi ai a inna la insana min rabbihi la qarib wa innahu lahu al-karim la shadid ko ba kai in kida ce ko ba wani wala fada tuka ai yau din na samu alheri dan kasuwa me yake nufi ya samu riba da yawa to ala yi halin ne samun alkhairi samun nutsuwa a ci nasara a zauna lafiya kowa ya yi rayuwa ta salama to sai an yi rubuta qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina ka kowa ya zama dan uwan kowa domin da mai magana hadisi za ka ji ai maganar manzan Allah nake kana ƙaunarsa kana son shi za ka ji kana jin daɗi na maganar ƙur'ani ba ka wani jin bakin ciki ko damuwa amma in ka riƙe wata ƙungiya da ba mai tafi akan wannan ba da na faɗa da aya ko hadisi ka ce a ai wannan an sabawa ƙungiyar mu ko malaman mu to za ka dai riko da ƙur'ani da hadisi shi ke sa a samu alkhairi fi kulli zamanin a kowane irin zamani wa makani kuma a kowane irin guri duk gun da ake so a rabota to ya riƙo da Qur'ani da hadisi yace salani zalikal babu wa al almu'minu yace wayan tan mutane mu'mina sun tambaye ni ne an adaa li fi'at mu'minati in rubuta in sanyawa wasu tawaga waɗansu jama'a na mu'minai hura ga da suke wannan gari bayan ya je yayi musu nasiha na ɗan kwanaki an yi kuma su bayani akan Qur'ani hadisi da bayanansu sai suka ji abin kai wannan ba karamin abu bane to yanzu aka ramaka Allah abin da muke roƙo shine kamar littafi mana tunda za mu waje an tashi ba shi an wuce gurin ba to amma littafi ne fa ga shi nan za a cigaba da morarsa to kuma da littafi mana da za ana karantar da muminai a karantar da musulmi ta fahimta addini akan hassan qur'ani da hadisi eh yace wal jama'atu saliha da wa'ancan jama'a wanda suke salihan mutane fi tilkal qurbu a je wancan gurin da muka ambata da ya kuma sujara na garin wujda da kuma kewayensu ya ce in samu su da kitaban wani littafi suka roƙi shi malam suka nemi ya rubuta wasu littafi mana da ya tattaro duk wani abu da ya shafi musulmi daga farkon rayuwarsa har ƙarshensa ka gama ƙarar magana ba ba kamar ka ce wani manuscript ɗinsu wani manual da shi za a kalla a yi rayuwa yanzu duk abin da kiran na'ura ai ana masa takarda a ciki wani karanta in kana so ka karanta sai in ka bude kokin da mai kerar abin yayi to abin ka zai jima kana morar su tunda shi kera kayansa ya faɗa maka matsayinsa ya kaso mahin sa ta maka to nan gurin fetur ake zubawa ko ba ka bane nan kuma bakin mai za a zuba ba ka bane duka guraren zubawa ne to in ka lokaci a kai dalla rabu da shiwawa ne bari in sa bakin mai a gurin fetur in sa fetur a gurin bakin mai mahin zai zai to hago na'urar duniya fa kenan to kuma yaya Allah zai yi bayinsa ka ce bai yi musu wani tsari da su raya kansa ba a ga na ba zai ba kenan ina ba ta gane tunda ai dama na Allah an kwaikwaya duk abin da kaga an yi a duniya na kira na kire kire to an kwaikwaya wani abin Allah ne shi yasa shi Allah shi kadai ne fa'irus samawati shine shi halittar samawa ba wata ba abun wani ya kalla ya kayan sa ba kirkirar kayan sa da kansa ya kayan sa to ba taba gani ba taba yin ta ba amma yanzu abin nan a duniya to sai an kalli wani abu na ubangiji to kai sai kera abu da shi za ga mashin da kake hawa komai ma haka ne da ke a duniya komai ma to eh to na miki suka ce sai su littafi ko ashbah bi min hajin littafin suka ce da musu akan yanzu to kamar wani tsarin rayuwa kundin tsarin rayuwa gaba daya duk motsin da za a yi a ce akwai magana a littafin in ka kai aqidarka yaya za ka yi an yi magana ka san aqida to yanzu zaka zo ibada fa din daga tsarki har zuwa ƙarshen abubuwan arkar islam guda biyar din nan ko ka gama kan san tauhidi na daya to sallah haka babu tahir tsarki to tsarki ya za a yi akwai a cikin littafin ya za a yi alwala ya za a yi wankan haila janaba wani duk amma bayani sallah azumi zakka wankan gawa sallar gawa duk komai da komai har zuwa aikin hajji har zuwa komai da komai an gama sannan mu'amalat sannan al'ada duk komai ake bukata to na tsara musu auren littafi yanzu kuma shi ne kundin rayuwarsu gaba daya ba wani abu da suke bukata na rayuwa wanda ban saka a littafin ba haka suka nemi yayi haka ba karamin aiki bane eh ba karamin aiki bane yace ya kama da wani minhajin aw qanunin ko kuma kundin tsarin mulki ba ko musu akwai ina ba constitution to kamar ya musu haka amma na rayuwar musulmi gaba ɗayanta in za ka yi kaza ga abin da za ka yi in za haka za a rika tafiya har mutum ya koma ga Allahnsa ya ce ya shigar kullum ma yahimul muslimu shi littafin zato duk wani abu da musulmi ya damu musulmi akan addininsa yake buƙatar ya sani game da addininsa to littafin ya tattaro shi duk abin da zai sa musulmi ya buƙaci ko ya sa yi tunanin to in na nan nemi hukuncin kaza wato littafin me hukuncin kaza zaka samu a ciki in zan yi aure gashi a ciki in aka mun aiwa akwai a ciki in an mun mutuwa akwai a ciki ko manka da zaka bukata a tattara a hada musu abu daya kaga ba karamin aiki bane insha Allah yace as-salihu fi aqidatihi duk abin da zai zanto zai da musulmi zai bukace shi ko yake so ya sani game da me a cikin addini aqidarsa wa da bihi da kuma al'adabu nafsihi ladabinka na kaza al'adabul kaza ladabin sa tufafi ladabin kaza ladabin cire kaya ladabin kwanciya ladabin tashi a bacci ladabin kowanne motsin ka da za ka yi ne yaya kake bukata to akwai da manzon Allah karanta da kai to an saka maka a ciki akwai alisafi ne ko yace wasu kalatu kulqihi da kuma duk wani abu da zai sa kalanto ɗabi'unka da halayen si mumini sautin masu kyau masu nagarta shi ma akwai a ciki ɗabi'a mai kyau haƙuri juriya yafiya kyauta tuba ko ba ka bane afuwa fara'a duk ɗabi'u ne masu kyau to za a koya ma duk shi ma akwai a ciki domin su idan ka tattara su kan to kana da kyakkyawar ɗabi'a ta ga a cikin mutane mutum ɗari to saba'in suna son zama daga saboda kyakkyawan ɗabi'unka ko zama ya faɗa mana cewa daga cikin abin da ke ƙara mutum daraja ya samu matsayi babba a aljanna shi ne kyakkyawar ɗabi'a saboda ta fi komai wahala ya za ka samu wani zai kwana da sallah ya wuni azumi amma ba da fara'a baya kyauta zumbuli ne haka akwai matsala ai wancan alhairi nahi daban kuma wannan shi ma aikin na ƙasa ne abinsa ke dan to duk anguwar ba mai kaunarsa ba a san shi saboda baya da fara'a in sun maka yawan asawar ka wale ya kuma shala sai ka ji kan bai amsa ba sai ka ji ka tsane shi ina fata kuna ganewa to ɗabi'a kyakkyawa ai ba karamin daraja ba ce ai kisa ba zalla ce shi an turo shi ne don ya cika wa duniya ya koya musu kyawawan ɗabi'u mafi kyan ɗabi'a kuma shine ka kaɗai ta Allah ka ba wa Allah haƙƙin da ya cancance shi ka kauka kore wa Allah duk nau'in shirka da na ƙasu saboda shirka a na ƙasu ne ga Allah to ka kore masa sannan kuma ɗabi'a tsakaninka da mutane kai da karan kanka ma ɗabi'a mai kyau da daɗi yayi ko ba ka bane ba Allah faɗa mana ba ya ce man yuqa shuha nafsihi ba akwai ruwan cewa har kanka zaka rayu ruwan ba eh ba zai cin abinci mai daɗi ba ba zai cin kaka mai kyau ba ba zai kwanci agu mai kyau ba saboda tsabar ruwa da bala'i kansa ma na yawan ruwa to haka duk kyawun ɗabi'u abu ne mai kyau to za ka samu a cikin tafin ya saka maka Allah saka maka da alkhairi eh yace ubarti li rabbihi haka nan kuma ibadar da shi dan adam zai yi musulmi zuwa ga ubangijinsa duk shi ma an saka maka a ciki yace wa mu'amalatihi da mu'amala sali ikiwarihi da ƴan uwansa musulmi mu'amala saye da siyarwa zama da iyali zama da makota haƙƙin ka za ka duk an sako maka a ciki shine mu'amalar kenan ko yace ala alkul kitabi amma da littafin alkitabu qabsan min nurillah yanzu littafin da zan yi suka ce mun su suka mar sharadi in za ka mana littafin yanzu fito qabsan min nurillah ya kwaso ya ciro ne daga hasken littafin Allah mana Qur'ani tushen littafin naka gaba daya Qur'ani ne ba molanka bane ba mafarki bane ina fata an gane ka san asula ba mafarki ka ce ya ya farki na gaba da wani a wannan ba shi bane kai ka ga kayan ka abla ka ci kuma ne bi shi ba yawa a sunna ba a wannan abu a sunna hila ka dalili Qur'ani hadisi ina fata an gane to sai littafin nawa suka ce yanzu ya dauko haskensa gaba daya daga nurun la ma'ana ƙur'ani saboda Allah ya kira ƙur'ani da matsayin annur a cikin a cikin ƙur'ani ko ko yace kuma ina nake eh yace wa fil qasam min shamsi al hikmatul muhammadiyya sannan kuma ya zanto ya tattaro ya kwaso daga hikima ta annabi Muhammad inda hadisan manzon Allah abun nufi littafin da zaka mada shi aka rama kalla zan da kai qur'ani hadisi babu ra'ayin kowa ba a ce mazhabar wani a ci babu kai qur'ani hadisi shikenan magana ta kare haka kowa sai ya huta ko kuma da hidda hanyar tsira Allah ba mu yakan bi yace fala yakaru an dartul kitabi was sunna littafin da kare zanto ya fita daga cikin da'irar qur'ani da hadisi mana duk abin da za a kawo da muka ambata a baya to dan to ina cikin qur'ani hadisi kar ya wuce wala ya'du halatuhuma kada ya ƙetare halin ƙur'ani da halin hadisan manzon Allah duk abin da za a kawo kar a kawo ta matsala a ce kuma a ƙur'ani ba haka take ba a hadisi babu ita to kar a kawo duk abin da za a kawo a tsayar da shi ne akan maganar Allah da ta manzon Allah kala su ke eh yace wala ko yan faslu mimma kadi isaihima bi halmul ahwali kada da littafin a ce an ɗauko wani abu da ya bar karantar Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a je a dawo aqida mu'amala ibada adab duk ya zanto da kan Qur'ani hadisi babu ra'ayin kowa in banda Qur'ani hadisi haga shikenan ta zauna lafiya kenan ko yace wa adabtu ibtu salihina da suka roki wannan a guri na injimala aljazairi Allah masa rahama yace ni kuma sai na amsa wa roƙonsu sai na amsa abin da suka bukata saboda rama mai zai gari da awa ya zai akan abu qur'ani abu hadisi to ya musu da awa da baki suka ji daɗi saboda duk duniya ba abin da yake sunnar manzon Allah daɗi zaka ji kai kana nutsuwa ana faɗa maka hadisan manzon Allah in ga mutum ana faɗa masa hadisi baya jin daɗi to akwai wata matsala a cikin zuciyarsa amma babu wani ilimi mai daɗi kamar maka bayanin qur'ani da hadisan manzon Allah sarai haka zaka ji ka ji daɗi a ranka suka ce malam wannan da'awar ma ba kawai a faɗa a wuce bane a mana littafi ba su fitin mana haga mu ɗaya na malami mai da'awa ai da karɓa wannan buƙatar tasu saboda babu wani abu da suka ce malamai bai fi komai a duniya daraja kamar karantar da addini ya fi kowane irin kasuwanci ya fi komai riba a duniya domin suka ce mazala ta idan mutum ya rasu hanyar da ya samu lada guda uku ce ɗayan uku ne kawai ko ya yi sadaka da ake amfanarta kamar wanda ya sa kudin sage da masallaci ko da sauransu a gara ana ibada yana samun lada bayan ya rasu ko ya gyara maza titi ko ya je abu da zai ja sarkata jariya ne ko kuma ya bar ɗa na gari yana mar addu'a to suka ce malamai da sarkatun jariya da ɗa na gari suna yankewa wani lokaci sai mata an gane zai yi ai wani abu ana amfani da shi sai wata rana kuma ci gaban duniya ya zo ka daina amfani da wannan abu an gama amfani da shi ya shuka bishiya ana morarta ga ta sama da shekara talatin ko hamsin ko ɗari shi ya mutu kayansa sai ka samu wani wanda ba da dogon tunani sai ya sai gidan ko sai sa da bishiyar kaga wannan laran bishiyar ya ƙare ina fata kun gane yawa to kamar haka kenan in kuma ɗa ta na gari kamari kyawa ya gaji ɗan fa ya rasu kaga wannan abin ya kare ya yanke shi kenan to amma suka ce au ilmun min kuma bihi ko ilimi na addini da yake kare karantar ake amfana da shi shi kuma baya karewa ya karantar da mutum biyu su kuma sun karantar da mutum goma su kuma sun karantar da mutum ashirin haka za ka tafiya har tashin kiyama kuma duk wanda ya aiki da ilimin da kai karantar da shi to ko mutum miliyan ne sai Allah ba su ladan suke da ya alƙawari kuma kai ma sai a baka adadin su da lada yasa ya fi kowane abu muhimmanci karantar da addini Allah ba mu ikon yin sai Allah Allah kar amana da aka yace sai ya karba yace sai na karba musu da bukatar su ma qalabu abin da suka bukata fasta'intullah fasta'antullah azza wa jalla ni kuma sai ne mu taimakon Allah wanda kuma ne sunnar duk mumini in aka bidiro da abaka saka shi daura masa wani abu to sai ne mu taimakon Allah a gurin shi yasa Allah da kansa yake cewa wasta'inu bis sabri sala ku nemi taimako daga Allah ya baku taimako akan yin hakuri da kuma yin tsayuwa akan sallah manzo Allah ya gaya Mu'adh bin Jabal Allah masa rahama wata rana ya kama hannun sa kafin gaisa da manzo Allah kamar kai haka ko za ta dauki hannun Allah ya sa a bayan na Mu'adh haka nan ya saka hannayen mara tsakiyar tsakiyar hannayen shi sallallahu alaihi wasallam yace ya mu'az ya kai mu'az wallahi inni la uhibbu ya salam wani mutum yace wallahi ina kaunarka ya mu'az mazu bin jabal fakira kaga wanda aka mata aka wa kamar mai suna ko in aka maka dan ka samu mu'az bin jabal ki aranka mu'az bin jabal fakira Allah ba sa albarka mara adadi yace ina kaunarka ya mu'az ina son ka ya mu'az bari in koya maka wani abu kar ka yadda kai sallah baka faɗi wannan addu'ar ba ka ce Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husnul ibadatika ya Allah ka ce mace ni akan ina yawan ambatanka da malama da kika ba za ka iya ba yanzu shi wani tun daga safa dare kawai kida yake ji ba zai iya zaunawa ya tasbihin minti biyar ba in an kai kida ma zai gaba daya ga musifa ba akwai su ba to Allah hire da su Allah sa su daina su dawo jin zikiri da sauransu kuma wani ba zai iya yin zikirin Allah ba kwata kwata ba zai iya ana sallama da ga wanda kamar an kuma an taba shi ba ana sallami akwai ta kuke ya fita kuma kullun haka yake akwai wanda ka kalle su a masallaci kullun aka sallama su suke fara fita masallaci kuma wani mamakin Allah za ga duk masu ɗabi'ar nan rayuwarsu akwai wahala a cikin baya iya zama bayan sallah ya zai zikirori ya dan nitsu ya yi addu'a baya yi ana sallama ka wu kullum kuma haka ne kullum wannan ɗabi'a ce mara kyau yace to ka roƙi Allah ka ce ya Allah ina neman taimakonka akan ni ina yawan ambatanka wa shukurika Allah ka taimake ni ina gode maka saboda gode wa ni'imar Allah ba karamin ni'ima bace domin Allah ya shelanta cewa wai ta adana rabbuka la in shakartum la azidannakum Allah ce in kuka gode ni kuma zan ƙara muku ba ga kana so Allah maka arziki ya ma gafara ya ma ni'ima saka aljanna kana yawan gode wa Allah kana yawan jin cewa lalle Allah ya maka ni'imomi wanda ba su da adadi kana ta gode masa ki kuma ta ƙara maka kuma na ƙara baka lada a hadisi mun zan zaki cewa idan mutum ya ce subhanallahi tamla'ul mizan wa subhanallahi wa bihamdihi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi in kace subhanallah kace yana sa a cika maka mizaninka na ladaran tashin kiyama in kuma kace subhanallahi wa bihamdihi za a cika mizanin har sau biyu ko kuma ladanka zai cika abin da yake tsakanin samun mutum da karfa yanzu kana raune yau za ka faɗa ko bai ka rika tarbi ba bai ka rike wani kawanta kana kankantawa ba kana ta kayanka Allah ya san kana ko zai baka ladanka to ita ka roki Allah ya taimake ka akan wannan kisa ce da saka nemi shi ma ya musu littafi sai ce sai na nemi taimakon Allah ma'ana wallahu almusta'anu ko to komai ya taso ma ka nemi taimakon Allah haka duba anan da yake malamin suna da bai ce zai gaya wa Allah ba ba ta fi cewa su mutanen bid'a ai aka ramu kalla kaza kaza a karka da mu za mu gaya wa Allah babu ladabi ba a ciki yace a tunda ne mu taimakon Allah Allah ya taimaken na musu abin da suke tsammanin na musu din saboda ai Allah shine ke hore ma kai abin da ya kamata kai ke ke baka dama ko baka bane yace azza wa jalla fi wadail kitabil matalub dan roki taimakon Allah ya taimake ni akan na sanya wasu tafin da suka bukata in musu littafin haka kan ba shari'a kan bai ai ni ita fero duk wani abu da suke bukata na rayuwar addini a littafin ya zama akwai a ciki haka ba karamin aiki ba ne sai ne mu taimakon Allah ya roki Allah ya ban agaji gurin yin littafin kamar yadda suke bukata don ya amfana da mutane aw min hajun al margu akan da wasu littafin suke bukata da suke so su a musu yace wa akastu min yawmi udati ila diyaril muqaddasa yace ina dawowa ƙasa mai tsarki tun da ma dan Madina ne malam a Madina raye kayan sa kullum yana musafin manzon Allah za ka shi akwai halka halka da yawa musafin manzon Allah babban guri ne za ka kuma iya faɗin nan gun akwai kujera da malami na katar da mutane in ka tafi can ma haka ka ta ganin su irin waɗannan malaman da shi ina dawowa ƙasa mai tsarki sai ya fara ƙoƙarin wannan aikin da ya haɗa da littafin to kuma dama haka ake ba a jiran lokaci na fata an gane saboda babban makin dan adam a duniya an kace da shedan to kuma sai lokaci kisa duk mai hankali yana tsara lokutansa ko baya wasa da lokacinsa suka ce malamai ma daga cikin siffar ɗalibin ilimi shine yana koya kansa yin abu da wuri misali zai ci abinci kawai zai ci da wuri ne kawai ya gama a zaune ci abinci zama ke rashi sai ya kunci lawarjan wandonsa ina ruwan rumbu kenan ya kunci lawarji ya zauna ya rashi yana ci yana bayani yana haka da yawan awa ɗaya daga mutum abinci suka ce koyi komai da wuri ya shiga ban ɗaki minti biyu ya gama komai ya fita kayansa amma ne daga ban ɗaki ya gama ka shiga uku sai wajen awa ɗaya zai yi fitsari ko zai yi wanka ka shiga uku to duk ɗalibin ilimi baya yin wasa da lokaci baya wasa da lokaci a ce ina dawowa sai na kawai ce ina dawowa ƙasa mai tsarki almuqaddasa fil jam'i sai na fara tattaro yaya za a yi ni littafin nan tattaro wani hina ga littafi kaza ya san hukunci kaza za a zo a rubuta a ji ana ana tara bayanai tara hadisai a tara ayoyi masu munasaba da babi kaza sai fara da bincike da research akan abin da yake so yake ko wa talib da kuma rubuce rubuce wa tanqihi wa tafhim na fara tankade da reraya in aka ɗauko aya sai aka lifasar da sahabbai suka mata da tabi'ai akan wannan aya to ta dace da wannan gun da nake so in saka ta eh ta dace an rubuta to aka ɗauko hadisi hadisin ya matsayin sa yake in baya cikin bukari muslim to haka kana da sauran aiki ya inganta ba shi da kura komai abun malaman hadisi eh sai a rubuta a gani ba karamin aiki ba ba karamin aiki ba eh ba karamin aiki ba Allah dai ya biya su kawai yace duda ce ala qillati faragi duk da karancin lokaci na wajen jirali bali da kuma yawan ayyuka da suka masu yawa da musa da tsari su ba kawai suna bakan zaba bane a'a komun su akwai tsari zaka samu su daga cikin limaman harami bayan suna da sallah a harami kuma suna da aikin da suke yi kuma a waɗansu ma'aikatu wani malami ne a jami'a wani malami ne a salawiya wani kuma mai da'awa ne a masallaci kaza duk kowa da aikin da yake yi sannan kuma limami ne a harami wani kuma alƙali ne kowa dai da abin da yake to ba haka kuma suka zaune kawai haka kawai babu shadul ba ita duk da yawan aiki na da karancin lokaci na amma nake ta squeezing ne ma'ana ka ba wa jikin wahala sai ka samu cikin da ya samu rugu ya fi zauna ya ne so lana dan hutawa ne ko Allah zaka mallan ya ce wato kai me na ka ne yawan bacci kai hakuri mana ai bacci na zuwa nan gaba kadan zaka je kwanta kabarin ka har Allah ne sai ya ka san adadin ko ba shi bane to me za ka tabbaci kuma ana in kana son bacci mai daɗi a kabarinka to anan sai ka rage bacci na ba ta gane in kana son hutu a kabarinka to sai ka rage sai ka ba kanka kuma aiki a zaman duniya saka aikin nan kuma na addini na neman halal na kare mutunci amma duk wanda ya canta ke kira zance hutu ai ko duniya ba zama komai ba zama komai suka ce idan kaga furfura tana sheki kaga tsoho dan gaye gashi tsoho amma gar da shi fes to sanda yake yaro fafatawa yake amma kana yaro ka huta don ka tsoho kuma ka shiga ukun kai wasu ka shiga uku hakkarewa na shige mun naka yi ha talauci ai masifa Allah raba mu da bala'i yace fa barakallahu ko da yake eh wa qad barakallahu ta'ala yace haƙiƙa Allah ya saka mun albarka fi tilku suwayatul usbu'iyya a cikin ɗan abin da yake samu na hutun ƙarshen mako an gama aiki a guri kaza mana ya sanar maka duk wannan abin da ya bincin ya fi ba da lokaci mai muhimmanci a ɗan wuke misali ke haka su a tsarai ba irin najeriya ba ne ko ba a taɓa ladi ba ne ko a su sa fara ki da ranar ladi yamul ahad ina ladi ko isnail ba bi ba kenan to na sa arbi'a alkhamis yamul juma'a a gana ta masallaci asabar an zauna a gida ladi an fita ofis haka suke asar musulunci ke nan a ya sun saba suna kan daidai kai dama ba su ba shi a su da rusu da shi mu kuma nan kaga wani wata musifa ga yana mata hawa da ita yanzu gashi kuma ya kuma dole sai dai asabar babu da zaka haushi har abin addini wai sai a ce dole a wani heran asabar ko ladi saboda me wai akwai ma'aikata to Allah ya sa mu dace ba laifi bane in da kan dade ne wannan ba matsala bane insha Allah in Allah ta albarka ta shi yace to sai Allah saka mana albarka a wani lokaci yace nari lafi kuntu attalisuha min janibi ayyamil mali'atin bil ko bil hammi wa tafkiri yace sai Allah saka mana albarka a wannan hutun karshen mako wanda da su ne na wani nake aikin bincike littafin nan tare da cewa sauran kwanakin rayuwarsa gaba ɗaya guda biyar ɗin nan suna cike ne yace da aiki da bincike da nazari da kuma abin da ya kamata yi yana karanta da matakin manzon Allah na gaya muku nan ba za ka samu wani aikin da yake a wani wuri daban ba dan za ka dauko littafi su fitan kamar haka ko bai da ce to yanzu an ba shi lalan littafin a matsayin sa malamin addini ya je sharshin sa ko ya bincike a kan ingancin sa ko rashin ingancin sa karamin aiki ne ka tambayi yan boko ka ji research da ake research mana ai ba karamin aiki ba kuma duk ya shiga cikin wani abun ko eh yace amma Allah saka masa albarka yace falam yani sana ako siwa me eh amaini yace bai wata shekara biyu ba isnani guda biyu hatta tamma wadu alkitabi ala alwajh alladhi rajahu yace ban wata shekara biyu ba daga dawowarsa daga inda ya tafi da'awar aka ce littafin yana dawa ya fara aiki kafin shekara biyu tip tip yace ya gama littafin su kutum ma littafin nan a shekara biyu yayi shi ba karamin aiki bane wani ya gani wannan kuma a to kai ka je ka shafi ɗaya mana banda kowanne da ka ce na kaga ka ga ka je ka ga wanda aka yi da shi eh yace mutu shekara biyu ba littafi ya cika tuk tuk a yadda kuma na so na tsara shi a raina kuma Allah ta mutu yanzu a haka yace albayra jawtu wa sawqo wa suratul lati amlaha al-ikwan kuma da irin abin da su wa'annan ƴan uwan suka nemi ya musu tsara littafin ko kun gane to sai mutum ya yi littafin kuma irin yadda suka bukata Allah ya taimake shi yadda aka bukaci littafin da zai tattara duk wani abu da musulmi ke bukata duk abin da musulmi zai bukata na addini tun daga aqidarsa addini ayi ibadarsa dabi'unsa adabinsa mu'amalatinsa duk gaba daya sai Allah ya taimake shi yadda suka bukata kuma sai Allah ya taimake a shekara biyu da littafin yadda ake bukatarsa kaga wannan ba karamin taimakon Allah bane ya ce wa hahuwal kitabu yi ƙaddamu lissalihina to ganin littafin nan yanzu ana an gaba ko ana gabatar da shi ga ƴan uwa na salihan bayi min ibadar islam ƴan uwa musulunci fi kulli makamin a duk duniya ma aka yi musu ba ma sai ƴan can wannan garin suka roƙa ba eh to shikenan ba yace qaddamu kitaban gashi na mada littafi yace walau lam akun muallifahu ba dan ni na rubuta littafin ba in jimala wa jami'ahu ba da ni ne da rubuta littafin da ta taro shiga baki ɗaya ba da a ce kawai garin hinayya da yake din nan a bari in duba shi to da ran ma kan ba mahi kawai da ake bukata domin ba na abu da ke suna maka shi yanzu ya tawaru ba zai zuga littafin nashi ba amma ce ba dan shi ne rubuta littafin da hannunsa ba kuma ya bincike akan littafin gaba ɗaya har ya kare ba ko da zai zai bashi wani siffa ce ta me wa ilahi yace la wasaftuhu bima asahu alrida fi qimatihi da zan bashi siffar da ta wuce ma yadda kake ganin shi a yanzu Ma'ana idan mutum ɗalibin ilimi ne ko malami ne na addini na gaske in rubuta fa daga farko za karshe zai jinjina wa shi malam azzabir az-zahir saboda abin da ya kunsa littafi na fawaid da kuma tantancewa akan bin daidai da kokarin bin abu qur'ani hadisi kadai ragon da ba karamin kuma aiki ba ne ya ce wuka tsaro min ragaba fi kuma zai sa abin da zan faɗa ne ban littafin zai sa mutane ma su ƙara kwaɗayin neman shi kama da yake shi kayansa a gaba zai kayan da kanshi ba ko kar ya zama mai magoyi ko ba ka bane wasu kanka da kanka kuma suka ce wai ma hausawa ko ai mai sai da maɗi shine ke tallar zaki ko sai ce a sha zaki maɗi amma mai zuma ba kawai da ce zuma shi kiran baya buƙatar bayani kowa san me zuma yau baya da maka in kuma ce zaƙi zuma aga ya gwari kenan kuma haka wani sai da tona ayya zuma ce ma kuwa a ana ga wannan ba zuma ba ku zo ku sai zaki zuma kuma wannan gwari kenan to shine to haka kama haka kina maka yace ba dan littafin ba da zai mar wani yabo da kambamawa ta yadda za a ma ƙara kwaɗayin a nemi littafin domin ɗalibin ilimi kamar da malamai suka karantar da mu na bi littafi da baka taɓa ganin shi ba kana ganin shi abu uku za ka yi a lokaci ɗaya a ga sunan littafin da kuma sunan wanda rubuta littafin na ɗaya kenan na biyu inda lokaci sai ka duba kwantin tsinsa sihir tsinsa me ya kunsa littafin ka duba su na uku ta gado muƙaddimar littafin to wannan uku da za ka ce gane kimar littafi gaba daya kafin ka ma shiga cikin sa malan ka tabbata littafi baka taba ganin shi ba ka dauko kana duba to wannan abu ukun zaka duba su shi zai baka damar ka siye shi ko kuma kar ka siye shi ina ba ta an gane domin a cikin zaka fahimci menene aka ma kunsa littafin gaba ɗayan sa to wannan shine yace wal iqra ko wa iqbalu alaihi zai sa kowa ya fuskanto neman littafin nan yace walakin to sai dai ni ba zan zira shi ba hazbi kawai ya ishe ni min zalika ba sai na yi wani tambamawa ko kirari ba ko yabawa ba ma taqidu fihi abinda ne kudiri a cikin littafin annahu kitabul muslim kawai littafin nan da yake hannun mu yanzu ya littafin da duk wani musulmi ya kamata ya mallake shi yace aldala yanbagi an yakhlu minhu baitul muslimi yace littafin da ya kamata a ce duk wani gidan musulmi akwai littafin a gidan na fata an gane duk gidan da musulmi yake to ya kamata akwai littafin nan a ciki kama haka mu mutanenmu za ka sami yanzu yansu daga cikin mutanenmu ma zai ta ce littafin a waya karanta kawai ado ake da shi littafin mu ya jera su a falo don yi kuka ji ku yi tsorata ku sai zai ɗauke ya sa kamarar wayarsa ya tsaya a jikin littafansa ya ta bayanan da ya ga dama ya ci ta ga wani sheshin malami ko saboda kin ba sawa abin da yake nufi ba wai kaɗai ka mallaki littafin ba fa a'a ka karanta littafin kuma ka yi aiki da abin da yake ciki kamata ya duk magidanci littafin nan to ya karanta shi kuma ya karantar da iyalansa shi ya tabbaka aikin littafin a gidan kuma ya sa duk ƴan gidan ma su yi aiki da abin da yake cikin littafin to wannan shine amfanin littafi a gidanka ba wai kawai dan a matsayin ado ba zaka samu wani suna tsaya a wani guri sun fi shekara ɗaya kamar wani abu da ta faruwa wani malami da ake kiran sai jerin da karshen azumi za a za a zafi da zakar kono ta abincin ku da kai din nan sai mai gidan kirawo shi sai zai fitar musu a musu addu'a a yi wawa sai tafi sannan ya shigo falo ga shajiya ga alhaji na zaune sai ya ta tahi ya shiga shi saboda bako ya zo ko sai ta bar kuɗi akan tebur kamar santa tebur haka malam ya zauna ta shiga ciki alhaji shi ma sai tashi zai shiga ɗanyen uzuri ya fito sai ga kuma fanka tana kada kuɗin yana fallewa sai ɗauki kuɗin gaba ɗaya shi malamin sai buɗe qur'ani akan center table ɗin fa ya san kuɗin a cikin qur'ani kamar haka kawai sai ya rufe sai aji ta ga kuɗin sana lafiya kan ba kuɗin sai tsira ba aka bi aka gama abin da za a yi aka yi addu'a aka yi wa aka gama tafiyar aka sallame shi ita ko ta shigo neman kuɗin ta babu kuɗi ta ce alhaji na kuɗin ita kuɗin ne kuma na bar kuɗi mana anan kaza kaza ka ce a ni ban ɗauka ba gaskiya to kuma wahin gidan nan banda da kai sai malam fa ta ce wallahi ita malamin nan ke da cikin ta ce ah malam din ta ce tun ba hiwa dauka ta tada hankali ta ce to abin da fito da ke wannan maganar ki bata daga nisa ke kan da ƙara jinta aka gama sai baɗi an dawo za a yi da kai na wani azumin malam ya zo yake tsururuwar mata ce kawai tana yana shigowa sun gaisa ta gane malam aka da makalla ni ba da ka shigo wani kuɗi na anan kaza kaza kaza kaza ba ka ganshi ba har mai take nufi ya ɗauki kai malamin sai fara hawaye na gida sarin sai tashi hankalin sai tashi ta ja masa bala'i ta walakanta malaminsa a gabanta ya ce malam kai haƙuri don Allah don Allah ya ce a ba ina wai kuka bane ta ɗaura min sata a ina kuka ne cewa ku gidanku kun yi shekara ba ku buɗe ƙur'ani ba ba ku ƙur'anin ta kawai ka ɗan ƙur'ani ana buɗa kuma ga kuɗin a ci a ga yake min shekara ɗaya ba ni buɗe ƙur'ani domin da an buɗe na gaishe to da yawa fa mutane yanzu haka suke Allah wallahi da yawa musulmi haka suke rayuwa yanzu ƙur'ani ma a gidansu fa ɗakin shi ba don da karanta ba ne kawai dai yana a ja ɗaki amma wallahi zai fi shekara bai buɗe ƙur'ani da karanta ba a gwada kuma shi ne asalin asara Allah tsare mu da ita wanda ana so duk kullun da safe bayan ka sallar asuba ka yi azkar da manzo Allah ya karantar da mu to abin da aka fare ko ne karatun Qur'ani alal aqalli kai izu ɗaya in kai ga kowa ma rahin karatu ko kuma rashin abin kullum kai izu ɗaya to dai kana cikin alheri ai amma ce musulmi baya buɗe Qur'ani karanta ya ga asara ai kuma da yawa yanzu matasan mu wala ka sai rayuwarsu abin haushin ma za ka samu yanzu wani ka bai Qur'ani haka ba zai karanta dan bai iya baɗin arabi ko ɗaya ba shi daga haifarsa nazari daga nazari primary daga primary secondary daga nan jami'a jumping jumping ya gama ya zama PhD ya dawo ba abin da ya Qur'ani kaga an shiga masifa an shiga masifa za kowa sai canja tafiyar rayuwarsa ya karanta littafin da ya kamata na addini a cikin gidanka Allah ba mu ikon yi malaka cewa dai abin da yake shine littafi ne da duk kowane musulmi yana buƙatar sa a cikin gidan shi ma'ana ya karanta shi kuma ya aiki da shi eh yace haza wal kitabu yastamilu zaka fata abwabi to wannan kenan shi littafin nan namu da muke yanke gaban mu yace na tattara shi ne akan abubuwa guda biyar babuka guda biyar haka kai littafi ina ba ta an gane kamar ka ce wata jami'a ce mai fakalci guda biyar za ku fi ganewa ko? a sun ce na'am yan boko ko? saboda sun san mai fakalci fakalci wata tsangaya ce da ta kunshi abubuwa da yawa ko ba ka bane to haka ne to littafin nan yana kan waɗansu manyan fakalci ne guda biyar jami'a ce mai zaman kanta littafin an yi ta da fakalcin ta guda biyar ne kadai kawai ya ishe ka ba wani shan wahala shi kuma duka sai ka yi su ba irin jami'ar kamar ta kana fakalci of science kenan a duka sai ka yi su su wannan inda ka san kira gaban Allah ko yace fi kulli babi a kowanne babi ma'ana a kowanne fakalci iddatu fusulin akwai kuma fasilillika ma'ana akwai department department department ko ba ka bane in ga fakalci ba akwai din ba ba akwai kuma department aiki akwai sharoji ba to haka ne faculty of kaza kuma department of kaza faculty of kaza kaza kaza kaza kaza ta ce maka school of medical sciences ba ga bane sai kuma a cikin ta akwai faculty na yan kaza akwai na yan kaza akwai haka zaka tafi a ciki akwai abin da ke department in ka je wancan ma haka haka haka to yace a cikin babukan nan guda biyar kowane babi akwai kuma fasilillika kamar ka ce department department da yawa a ciki wa fi kulli fasalin a kowane fasali kuma min fasulin a cikin babai da ibadati wal mu'amalati ko haka ne ko muwadun takasuru ahyanan wa taqillu zaka samu a cikin musamman waɗannan babuka guda biyu da al ibadat da mu'amalat yace na ka dan su abubuwa fasalka da bayanai da dama babuka da dan dama wani lokaci shi yawa a wani fasalin wani lokaci kuma yan kaɗan ne amma dai kowanne fasali a kowanne babi yana fasalin sa da yawa shi ma shi kamar da ka ce faculty da kuma department da suke cikin su ya ce falko babul awwal min al-kitab fil aqida babun farko littafin shine fil aqida akan aqida tauhidi kudurin zuci wanda shine asalin musuluncin kuma shine asalin rayuwar mu idan mutum bai da aqida ta addini ta musulunci to duk abin da zai sauran ibada da da wani waye to a banza su kuna ganewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an turo shi kawo sako musulunci garin Makka da duniya gaba daya amma shekara goma sha uku da yi a Makka shekara goma kusan goma gaba daya kawai ina ta kan da'awa abu akan tauhidi afwan babu sallah ma a ciki babu sallah sai bayan an yi Isra'i mi'raji tukuna ka bada maganar sallah na fata an gane to ga shekara goma sha uku da manzon Allah yayi a Makka yana da'awa kawai tauhidi ake karantarwa kaɗai ta Allah da bawa Allah matsayinsa da haƙƙinsa cikakke da kuma nisa ta Allah daga dukkan wani shirka na gumaka da wani abu in za ka nemi taimako abun Allah shi kaɗai duk abin da za ya same ka ka yadda Allah ne yi in mai daɗi ka roƙe shi ka gode masa mara daɗi ka roƙe ya yi maya baka iko cin jaraba da ya maka to wannan aƙida kenan ina ba ta an gane kuma shine babban babban ilimin da fi kowane muhimmanci duk abin da za ka yi na ibadat ka iya tsarki ka san sallah ka san waye duk ka iya su ba ka da aqida sahiha ta manzon Allah to kai haba'an mansura yakin kai zaka ji gaban Allah matsayin ba musulmi bane kai saboda baka san girman ubangiji ba baka ba Allah haƙƙinsa ba daga abu ya same ka za ka koma wani layi da kuma sai shirka ne ga Allah ko ka shiga masifa a wajen ka koma ga Allah yayi ma ba ka fara kiran wani ba Allah ba kana da kudiri a rika cewa akwai wani ba Allah ba da yake da ikon yayi damuwa ko ya bada lafiya ko ya bada arziki haka kan ki lafiya shirka kenan ko to duk wannan bala'i ne da aka ce babi na farko a cikin littafin nan ayyuhu da fil aqida wasani babi na biyu kuma fil adab laduba ladabin kaza ladabin kaza ladabin kaza wasalisu babi na uku fil akhlaqi dabi'u da halaye na fata an gare warabi'u fasali babi na hudu fil ibadat shine ibada tsarki alwala sallah azumi wankan gawa sallar gawa sallar idi na ba ta gane zakka hajji da dai sauransu ehe ya ce wal kalisu babi na biyar fil mu'amalati a cikin mu'amala ciniki sai da sayarwa ko zama da iyali haƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu haƙoƙin iyayen ƴaƴansu haƙƙin makotaka haka dai mu'amalatin rayuwa ga baki ɗayanta ya ce wa bihaza dan haka ne kana jami'al usul shari'a littafin nan na wayan jimala ya hada dukkan jigo tushen shari'ar al-islamiyya duk wani abu na addinin musulunci littafin ya dauko shi na fata an gane dama suka ce ai gaba daya addini da abin da yake cikin sa abubuwan nan ne guda biyar da fada al-aqida al-adab al-ibadat al-akhlaq ko sai kuma al-mu'amala an gama to dukkan su an hada su a ciki kaga an hada dukkan jigon shari'a musulunci kenan al-islamiyya wa furu'iha da kuma rassarta gaba ki dan hada su wa sahhali an usammihi yace kuma ya tabbatar mun cewa ya inganta in sama suna min hadul muslim hanya tsarin da musulmi zai bi na rayuwarsa tsarin da rayuwar musulmi gabaki daya sun ta fahimta tun daga aqidarka adab komanka gaba daya to haka wani ba karamin littafi bane insha Allah ya ce wa al'ada ul iki wa tulis muslimina kuma ne ila ga ɗan kwana musulmi ilal akali bihi kan cewa su riƙo da tafin lamara su karanta shi su siye shi su mallake shi wal amal bi ma fihi kuma su yi aiki da abin da ke cikin sa saboda duk abin da kake bukata na addini yana ciki to ha gwanna ai abun a yi maraba a gode wa Allah ne ko Allah saka masa alkhairi za mu ci gaba a tsaya a nan to sai a tsaya a nan to ka ga dukkan littafin a takaici yana yana yana baka kamar ya ke cewa kanin labaran abin da littafin yake gaba ɗaya da kunsar da kake ba ga wanda kamata ce kowa ya yi kokari ya mallake shi ai an ce bai da tsada ko kudu to kaga arha ne ma da shi wannan datan kan da zaka saya na wata ɗaya ke kaga ya kamata kowa ya mallaki littafin Allah kalli kuma ka zo da shi kana karantawa kuma ka jin me aka faɗa kuma ka yi aiki da shi Allah ta albarka a ci Allah ba mu ikon karanta shi akan daidai ku fahimci kuma daidai shi kuma da ya rubuta shi Allah masa rahama ya bashi ladansa da ya rubuta Allah amfanar da mu abin da muke karantawa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi